نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna sha bakwai ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wanda ya zo hudu ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta ɗari da ɗaya suratul ƙari'a tana da ayoyi goma sha ɗaya tana magana akan tashin alƙiyama da kuma halin da mutane za su wayi gari idan an tashi alƙiyama da halin da duwatsu za su kasance sannan ta yi magana akan sikeli da mizani da makoman mutanen kirki da kuma makoman taɓaɓɓu Allah ya tsare mu. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alƙari'atu mai ƙwanƙwasa zuciya da razani da firgici da ban tsoro. Malƙari'atu, mecece mai ƙwanƙwasa zuciya da firgici da razani da kaɗuwa da ban tsoro. Wa ma'adaraka malƙari'atu, wa ya sanar da kai ita wannan da take zuwa da firgici da razani da ƙwanƙwasa. to ita ce yauma ya kunun nasu ranar da mutane za su kasance kal farashil mabthus kai ka ce malam buɗa min littafi ne ko fara ko faɗa wuta al mabthus min al wanda aka yaɗa shi aka watsa shi idan sun taso wani ya gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa wani ya faɗi wani ya tashi to haka nan mutane za su kasance kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin zamu ji wa takunul jibalu duwatsu kuma za su kasance kal ihni kai ka ce wato auduga ce wacce aka kade ta almanfush wanda aka kade shi wato kamar auduga ce kadaddiya idan an busa ta nan za ga tana tashi irin kamar rimi din nan ya rimi فأما من خف من ثقلت موازينه أما وندا ما أوننسا سكي نوي da kyakkyawan aiki fa huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa yardajjiya radiyatun bi ma'ana mardiya yardajjiyar rayuwa wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunansa suka yi sako-sako suka yi rashin nauyi fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya kai kowa ya sanar da kai ita narun wuta ce hamiyatun mai tsananin zafi to akwai matsaloli a cikin wannan wato sura na ɗaya Allah ta'ala kamar da ya gaya mana alhaƙatu malhaƙa cikin sunayen tashin alkiyama da muka karanto akwai alhaƙatu malhaƙa Allah ya kira ta fa'iza ja'atu ƙwammatul kubra, wani gudu yake cewa fa'iza ja'atu saha, wani gudu yace hal ataka hadisul gashiya, wani gudu yace azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa. Saboda ka Allah ya kira ta alhaƙatu, as-sakhatu, الطامة الكبرى الغاشية القارعة الآزفة duk wannan kaɗan ne daga cikin sunayen alkiyama wanda mun karanto sama da suna ɗari uku da siffofi Allah ya ma alkiyama a cikin alkur'ani to bayan mun ce duk inda Allah ya ce annabi wa ma adaraka to sai ya gaya masa abin amma ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib to nan ba za a faɗi abin ba amma din da yace wa ma adaraka to sai ya gaya masa wa ma adaraka ma hiya sai ce narun hamiya to sai Allah ya fara bayani yauma yakunun nasu ranar da mutane za su kasance kal farashi kal farash al mabthus wasu malamai sun ce annahu al khawqa'ul jaradu irin fara din nan ce wacce take mahaukaciya mara kan gado malam fara'u ya ce ibnu kutaiba ce ghawqa'ul jaradi hujjarsa shine Allah ta'ala ya ce yawma yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir suna fitowa daga cikin kaburbura sai ka ɗauka su fari ne wanda aka yada su wani gurin ya ce yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nasabin ko nusubin yufiduna خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Allah ce suna fitowa a wannan rana daga cikin kaburbura da saurin gaske kai ka ce suna tafiya ne zuwa ga wata tuta da aka kafa musu idanuwansu suna cikin ƙasƙanci ga kuma wulaƙanci yana lullube su wannan shine ranar da aka kasance ana yi musu alkawari wani gure ce yawma izin yasdurun nasu ashtata li yurau a amalahu ranar da mutane suke gangarowa daban-daban domin a nuna musu irin ayyukan da suka aikata wannan shine halin da mutane za su kasance magana ta biyu innahu annahu tsairun laisa bi ba'udin wala zibban an ce wani irin kwaro ne shi ba za ka ce masa kuda ba ko ba za ka ce masa sauro ba jimalan abu ubaida wato irin faɗa wuta kenan na biyu annahu ma tahafata fin nari min al irin abun nan da da ka kunna wuta yake zuwa ita faɗawa irin wanda yake da kama irin ta sauro jimala ibnu qutayba malam fira malam zajjaju yace al farashu ma yuraka sigaril baqi wanda yake kamar ƙananan kuɗin cizo ya tahafatu finnari yana faɗawa wuta wa shabbahan nasa fi waqatil ba'th bihi Allah ya kamanta mutane a lokacin tashi kama da wannan ƙwaro wa bil jaradil muntashir da kuma fara wacce aka baza ta li'annahum idza bu'ishu domin in an tashi mutane ma ja ba'dhum fi ba'd shashi za su dinga gaurayewa a cikin shashi mawarji ce an na haza tashbiha lil kafir amma kafiri ne zai tashi a wannan gigicewar وهم يتهافت يتفا يتهافتون في النار يوم القيامة تهافت الفراش za su dinga fadawa cikin wannan wuta irin fadawa din nan irin ta waɗannan ƙwari ko malam buɗa mun littafi almabasus almuntashiru almutafarriqu wa takunu aljibalu kalihni alihn والمنفوش آه ندف قال مقاتل وتسير الجبال كالصوف المندوف za su zama kamar suf irin gashin nan na jikin dabba wanda ake sa abu ana karce shi yana tashi daga jikinta yana faffaduwa a ƙasa ko kuma kamar auduga lokacin da ake kaɗe ta ita ma za ka ga tana tashi in kai haka sai ka ga 'ya'yan rimi suna tashi irin wanda da ake yin katifa da shi wannan shine halin da mutane za su kasance kuma halin da dutse zai kasance kenan to ba anan kadai ba a gurare da dama Allah ya gaya mana halin da dutse zai kasance idan alkiyama ta tashi don mu san alaƙar kawo mutane da kuma dutse da magana alkiyama mutane za su ɗauka suna da ƙarfi ko suna da wadata ko suna da isa to sai aka ce za su tashi wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna azaban lahi shadid za ga mutane suna magagi suna tambele kamar kai ka ce sun sha kayan maye Allah ce ba abun maye suka sha ba azaba Allah ce ta gigita su gigita ce saboda azabar Allah akwai inda Allah yake cewa yawmun nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ranar da muke tafi da duwatsu zaka ga ƙasa ga ta nan fili fetal Allah ya ce za mu tashe su gaba ɗaya ba za mu ba ko mutum ɗaya ƙarƙashin ƙasa ba sai mun taso shi wani gurin Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an sabtafan la tara fiha iwajan wala amta suna tambayar ka game da duwatsu ka ce Allah zai nike su nikewa wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras saha zaka ga dutse sai ka dauka cewa a dankara take amma kuma tana tafiya irin tafiyar girgije so da an riga an cire nauyin ta zama kamar sweet camphor yawma tamuru sama'u maura wa tasiru aljibalu sayra duwatsu za a tafi da su su tafi izaru jatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa aka dandake duwatsu dandakewa har suka zama kamar kura ko kuma kamar ka ce wato garin kuka wanda ga laushi ga kuma rashin ƙarfi wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida za a ɗauko ƙasa da duwatsu a dandake su dandakewa yau matarjiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban ma'ila haka za su kasance kamar tudun wato rairai an riga an kaɗe ƙarfin da ƙwarin wa izal jibalu nusifat idan aka wato nike duwatsu wa suyiratil jibalu fa kanat saraba wa izal jibalu suyirat a duk waɗannan gurare Allah ya gaya mana dutse da ake ga yana da ƙarfi to an nike shi ina ga mutum kaga wannan akwai firgitarwa ƙwarai da gaske da jan hankalinmu kada mu yi wasa da gamuwa da Allah mu inganta aƙidanmu ta dace da irin ta manzan Allah mu inganta ibadanmu ta dace da koyawar manzan Allah mu inganta mu'amalanmu ta dace da koyawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu inganta halayenmu su kwaikwayo irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne za mu fita daga wannan asara da Allah yake gaya mana yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata gashi nan a gabanta suma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna sannan a saka ma kowace rai da abin da ta aikata ba za a zalunci kowa ba inna sa'ata la'atiyatun lalle alkiyama tana nan tafe al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma Allah ya ce a wannan rana babu zalunci babu daukan alhaki fa amma man saqulat mawazinuhu amma wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa wacce take mai kyau ay rajahat bil hasanati aka ce kyakkyawan aiki ne suka yi rinjaye a gurinsa Allah ta'ala ya gaya mana a gurare da dama za a yi awo a wani gurin ya ce ko ba za a yi awo ba da haka malamai suka kasa mutane ranar alkiyama zuwa kashi biyar akwai wanda aikinsa duka mai kyau ne duka mai kyau ne ba shi da alhaki ko ƙwayar zarra balle a ɗora a sikeli aikinsa ɗari bisa ɗari mai kyau ne da ya zo sai a ce wuce aljanna akwai wanda kuma aikinsa ɗari bisa ɗari mummuna ne ba shi da abin kirki ko ƙwayar zarra fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wannan ba su da wani au sai wuta kawai na uku wanda yana da mummuna yana da kyakkyawa amma kyakkyawar tafurin jaye kaga wannan shine faman saqulat mawazinuhu sai arhama Allah ga kuma dama rinjayen aiki ga rahama Allah na hudu shine wanda ya zo da mummuna ya zo da kyakkyawa amma mummuna ta fi yawa munin mummuna ita ce kamar kaso tamanin kyakkyawa kaso ishirin kaga ai ba magana ko hamsin da tara ne da ɗigo tara wancan kuma hamsin to wannan ɗan ɗigon da ya hau kan can ya zama hamsin da ɗigo ɗan mitsitsi kamar ƙwayar zarra to an dai samu rinjayen barna to wannan sai rahama Allah sannan na biyar akwai wanda da kyakkyawansa da mummunarsa kansu ɗaya su ne ake kira ashabul a'raf wanda mummunansa da kyakkyawansa ta zo kai ɗaya kamar da malam ibnu kasir a cikin tafsirinsa ya fassara cewa ashabul a'raf su ne waɗanda mummunansu da kyakkyawansu ya zo kai ɗaya to me za a auna a ranar alkiyama an yi maganganu uku wanda al'imamul qurtubi ya kawo su al'imam At-Tabari ya kawo, Al-Imam Ibn Kasir ya kawo da dukkan malaman tafsiri manya. Akwai maganganu guda uku game da abin da za a auna. Wasu malamai sun ce kai din za a daura a daura a sikeli. To in aikin ka mai kyau ne sai ka zama kai nauyi. Ko da ku kai dan mitsitsi ne. Sannan kuma komai shirgegen katan kan aikin ka ba shi da yawa to an dora ka a sikeli fifiken sauro ma sai fi ka nauyi. wanda suka faɗi wannan sun kafa hujja da hadisin Bukhari da Muslim wanda Abu Hurairah ta rawaito Allah ya ƙara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya atur rajulu saminul azimu yawmal qiyamati la yazinu inda Allahi janaha ba'uda katan mutum shirgege mai kiba bulele zai zo ranar alkiyama amma an dora shi a sikelin Allah ba zai kai fifiken sauro ba kaga suka ce kenan mutum za a auna tun daga wani ƙato saboda ba aiki mai kyau bai kai fifikin sauro nauyi ba saboda aikinsa bai nauyi ba sannan suka kafa hujja kuma akan kankanin mutum ko mai imani shi kuma yana da nauyi da hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imamu ahmad ya rawaito da sanadi ingantacce da imamu dabari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abdullahi dan mas'ud ya karyo masa icen aswaki arak sai ya hau bishiya ya hau sama zai karyo na can sama ya fi kyau da ya hau zai karyo shikenan sai iska ta dinga kada rigarsa to tun da gajeren mutum ne siriri kuma sai sabba suka dinga hango kaurinsa da kafarsa haka yan shifil shifil kuma ga iska tana kada shi kamar zai fado sai suka tuntsire da dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke yi wa dariya suka ce ƙafafuwan maƙyangyamar Abdullahi ɗan Mas'udi ce saboda sirantarta ta ba mu dariya. Annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, lalle wannan maƙyangyama tasa ta fi dutsen Uhudu nauyi a wajen Allah ranar alkiyama. Lahuma askalu inda Allahi min jabal Uhud. Kuna ganin su haka ɗan fingi-fingi da shi? to aka ɗora shi a sikelin Allah ya fi dutsen Uhudu dutsen Uhudu kaga tsawon sa ma ana cewa mita 120 faɗin sa kuma zai kai kilomita 6 ko 7 kafin ka zagayo shi a cikin ƙasa kuma ya kai wajen mita ɗari biyu to ya abdullahi dan masa'udi ya fi shi nauyi saboda imani imani aka duba ba shirgegen ƙato ba can kuma shirgegen ƙato ne mara imani nan dan shir- dan singi singi ne kuma dan firit amma kuma ga imani so da haka waɗanda suka ce za a auna mutum ne sun kafa hujja da wannan wasu malaman suka ce duk da cikin ahlus sunna wal jama'a suka ce za a auna aikin ne shi aikin ne za a mai da shi jism sai kaga tilin abu kawai a ce wannan alhakin ka ne kaga tilin abu a ce wannan ladan ka ne wasu kuma suka ce za a auna takaddun ne takaddun da ake ta rubutun su za a dora akan sikeli so hadisin sijil kaga takadda aka dora ta rinjayi dukkan saban mutum saboda an rubuta la ilaha illallah a jikinta tayi nauyi takaddar ta yi nauyi bidaka ce amma da la ilaha illallah a cikinta da haka kenan aqidar mutahaddis sunna wal jamaa akwai sikeli wanda za a gani da ido kuma yana da abin nan guda biyu yadda sikeli ne yake mai baki biyu lahu kifatani kuma za a ganshi kuma za a dora aiki sai dai shi sikelin Allah na lahira ka san ka bude abin nan taga da yamma zaka ga wata kura tana shigowa haka musamman da yamma rana ta hasko an atof ko to in aka ce kamo shi sai ka wuni kana ta haka kana ta haka saboda ba zai kamu ba to in a cikin wannan kwaya ɗayan kana da aikin aka ɗora shi a sikelin Allah sai ya nuna shi shi sikelin Allah duk kankanta abu in ya hau sai ya nuna ha amma mu sikelin yanzu kura ta hau ai ba ta baya nuna nauyin kura baya nuna nauyin kura hmm? nauyin ƙura to shi kuma yana nuna nauyin ƙura sikelin Allah shi sa Allah ya ce wa nadha'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi wannan shine ya rabauta wanda ma'aunansa suka yi sako-sako suka yi shafal-shafal to wannan su suka yi asarar kawunansu kuma cikin jahannama za su dawwama fa amma man saqula mawazinuhu anan huwa fi 'ishatin radiya Allahu anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wal waznu yawma idhin al haqq للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط duk wannan ana magana akan sikelin alkiyama ne saboda haka Allah ya sa ayyukan mu su zama masu nauyi to fa ummuhu hawiya fa ummuhu ummuhu ana a masa fassara biyu akwai ummuhu nan kanka ƙeyan nan mutum wasu kuma sun fassara nan gaban goshinsa ummuhu hawiya wato gaban goshinsa za a tankaɗa shi wuta da goshi sai ya faɗa da ka domin ana kiranta na ummin ra'asi uwar kai nan gaban goshin mutum to ta nan za a tankaɗa mutum sai ya faɗa wuta da fuska fa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim an ko fassara fa ummuhu asluhu kamar da aka kirawo ummul qura ummul qura makka aka kirawo fatiha ummul qur'an to um ana kiran babaka um saboda tace asalinka daga jikinta ka fito to ita ma ke kiranta ummul qura saboda tarihinta da dadewarta ummul kitabu saboda ita ce asalin littafi fatiha kenan to saboda haka an fassara shi fa ummuhu hawiya makomarsa uwarsa ita ce hawiya an ci a siffarta wuta da, da kamar yadda uwa take rike jariri idan jariri yana kuka uwa ƙara rungume shi take in kana ihu sai ta ƙara makale ka kana ihu sai ta ƙara rike ka sai ta ƙara shaƙe ka ta makare ka ta matse ka a jikinta ta ɗauka wutar ce bata isa ba saboda shi wuta komai wuta ne a wuta komai wuta ne ruwan wuta wuta ne abincin wuta wuta ne abin shan wuta wuta ne bishiyar wuta wuta ce kai ka taba ganin bishiya ta kharuju fi asmi asal jahim daga cikin wuta bishiya take fitowa kuma ta yaya kai kanka ka san bala'i ne zai fito a cikinta ba magana sanyi ko daɗi ko kwanciyar hankali ko nutsuwa wannan duka fa ga wanda ya taka dokar Allah ne yake imani da Allah ya kuma karkace wa tafarkin Allah madaidaici da haka ummuhu ai ummu ra'asihi hawiya ya'ani ya hawi fin nar ala ra'asihi zai fada wuta taka wannan shi da mala ikira mata ya fassara na biyu ana kalimatun arabiya kana rajulu idza waqa fi amrin shadidin qala hawat ummuhu sai ce uwarsa ta karkace ko ta rufta ko ta fada ko kuma famaskanuhu naru mazaunin sa wuta wa inna ma qila limaskanihi ummuhu li'anna al-asla as-sukun ila al-ummahati mutum yakan nutsu ne ko ya fada wajen mahaifiyarsa fannaru lihaza kal ummi don haka wuta ta zamo kamar uwa izlama awalahu gairuha domin ba shi da wata makoma sai ita wa haza qawlu ibn zaid wal farra wa ibn kutayba wa zajjaj to haka wannan yana cikin sunayen wuta da aka kira ta da shi wanda sunayen nata ya zamo guda bakwai laha sab'atu abwab an kira ta laza an kira ta saqar an kira ta sa'ira an kirawo ta jahim an kirawo ta hutama an kirawo ta hawiya an kirawo ta jahannam da haka ta zama guda bakwai to Allah ya kiyaye mu ya tsare mu daga wuta ya tsare mu daga wuta ya tsare mu daga wuta ya karba ayyukan mu na'am bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan Sura wacce ta ce Sura ta ɗari da biyu, tana da ayoyi guda takwas, an kira ta Suratu Takasuri, wato Sura mai magana akan kan yawaitawa takama da yawaitawa kamar da ce yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku masu imani kada ku bari ƴaƴanku ko dukiyarku su shagartar da ku ga barin ambatan Allah dan yake cewa ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما to wannan ita ce duniya Allah ya tona mata asiri ita wata kasurun fil amwal wal aulad Allah yana ta hada al amwal wal aulad a cikin alqur'ani har gurare 24 a guri biyu ne kadai aka gabatar da aulad akan mal akwai kuma da aka gabatar da mal akan aulad gurare 22 a waɗannan gurare 24 wanda ke nuna alaka tsakanin arzikin kuɗi da arzikin yaya kowanne baya wadatawa sai da ɗayan idan aka ba mutum kuɗi bai taɓa haihuwa ba sai kaga diya damu hakan aka tara maka yaya ba kuɗi duk sai ka damu amma ka baza wasu su tafi dawa saboda haka kuɗi su suke rike ‘ya'ya su suke rike kuɗi al'imamul kurtubi yake cewa saboda shi kuɗi shi yake baka ƙarfi madi yawan ‘ya'ya su suke baka ƙarfi hissi to ka haɗa ƙarfi biyu kenan ga ka da ‘ya'ya in za a yi rigima ka dinga fito da zarata wajen ƙarfi sannan ana neman kuma a taɓa ajihu a fidda daloli ko stalin pound ko nerori to kuma kai ɗin ma ba dama ne to kaga ka samu ƙarfi hissi da ma'anawi shine Allah ta'ala ya gaya mana a wannan sura abin da ke shagaltar da mutane ko dai yawan ƴaƴa ɗin ko yawan kuɗi ko yawan almajirai ko yawan mabiya ko yawan littattafai ma ko takama da ilimi in yayi yawa duk dai wani abu da zai shagaltar da kai gabarin Allah to wannan abin ya shiga cikin wannan aya cikin wannan sura da aka kai tsaye tana karantar da mu cewa kada mu kuskura abin duniya ya shagaltar da mu gabarin Allah har mu mutu mu shirya ba ko mu je mu gamu da Allah gamuwa kuma irin wannan halin ba za ta yi kyau ba Allah ya tsare mu na'am Allah subhanahu wata'ala bayan basmala yace alhaakumut takasuru at-takasuru wato yawaitawa alhakum ya shagaltar da ku yawaita me saboda komai ya shiga yawaita ‘ya'ya, yawaita kuɗi, yawaita mulki, yawaita karatu, duk abin da zai shagaltar da kai ba zai kai ka ga Allah ba, hatta zurtumul maƙabira har kuka ziyarci makabarta a matsayin kun zo mutuwa, ko kuma saboda taƙama ɗin har zuwa kuke makabarta kuna auna ‘ya'yanku da iyayenku da suka mutu. mutum ya ce kai duk garin na akwai wanda ya fi ni dangi mu je makabarta mana kaga kabari ɗari a gurin duk na iyayena ne kabari ɗari kuma duk na 'yan uwa ne dangi na da haka na fi ku asali a garin nan makabarta ma mu muka cika ta mun cika garin mun cika makabartar to shine hatta zurtumul makabir har aka fara takama da matattu ko hatta zurtumul makabir har kuka shagala din har kuka zo kuka ziyarci makabarta wani balarabe da ya ji wani aya an ce hatta zurtumul maqabir ya ce to lalle kam kabari ba nan ne karshe ba tunda ziyara ce zamani na dan wani lokaci a karshe mutum zai mutu kuma a zo a a tafi lahira hatta zurtumul maqabira hakuka ziyarci makabartu kalla a hirdinku saufa ta'lamun da sannu za ku sani thumma sannan kalla a hirɗinku saufa ta'alamun za ku sani kalla a hirɗinku lau ta'alamuna ilmal yaqin da kun san abin da za ku gamu da shi ilimi na sakankancewa to ina jawab din aka ce da kun shirya da ba ku yi wasa ba da ba ku yi sakaci ba da ba ku yi watsi da addinin Allah kuma san ranku ba shi da jawabin mahzuf ne la tarawunna al-jahim Allah ce lalle na rantse muku sai kun ga wutar jahimu thumma latarawun thumma latarawunnaha aynal yaqin sannan lalle za ku ganta gani na sakankancewa da ƙwayar idanku thumma sannan latus'alunna za a tambaye ku yawma izin a wannan rana anin na'im da duk wata ni'ima da Allah ya muku wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima face daga wajen Allah ta zo wannan matsalolin da ke cikin wannan sura na farko alhakumut takasur yawaitawa mun ba da misali da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku bari ƴaƴanku da dukiyarku su shagaltar da ku ga barin ambatan Allah da can da yake cewa wayul bihimul amal fa sawfa ya'lamun zarhum ya'kulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun Allah ya ce basu si ta ci si ta sha guri shagaltar da su za su dandana kudar su wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am wan naru masawallahu arna suna ci suna sha kamar yadda waɗancan dabbobi suke ci suna sha Allah ya ce za su gamu da gamansu da sannu za su san me zai biyo baya da ka duk wani abu malamai sun ce ba a faɗi maf'ulin bihi ba a nan domin komai ya shiga duk abin da ka san zai raba ka da Allah to kada ka riko da shi ko ka sakankance da shi ko ka bi shi sawa'un kuɗi ne kuɗi kamata ya yi maka hanya zuwa ga Allah wala yanfa'u zal jadd minkal jadd kuɗi ba za su amfani mai kuɗi a wajen Allah ba sai yayi amfani da su ya nemi yarda Allah ilimi ba zai amfani mai ilimin a wajen Allah ba sai ya yi amfani da ilimin wajen karantar da addinin Allah ko taimakon addinin Allah mulki ba zai amfani mai mulki a wajen Allah ba sai in ya yi amfani da mulkin wajen neman yarda Allah da haka kenan aka baka ilimi an baka mukullin aljanna sai ka je farko ka karba in aka baka kuɗi ma haka in aka baka mulki haka mai mulki in yayi adalci yayi gaskiya ya rike amana ya cika alkawari to sai mulkin sai amfane shi mai ilimi in yayi aiki da ilimin ya yada ilimin kuma ya tsaya akan ilimin kitabu da sunna alamat ajis salafu salih Allah ya bashi ilimin rayuwa ya amfani da shi ta hanyar da ta dace to sai ilimin ya amfane shi mai kuɗi idan ya tara kuɗin ta hanyar da ta dace ya kashe su ta hanyar da ta dace to shi ma kuɗin sai ya amfane shi la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafan mutum ba za ta gushe a gaban Allah ba sai ya amsa tambaya hudu an malihi kuɗin sa min ainakta sabahu wa fima anfaqahu yaya ya tara yaya ya kashe wani ya tara ta halal ya kashe ta halal wani ya tara ta haram ya kashe ta haram wani ya tara ta halal ya kashe ta haram wani ya tara ta haram ya kashe ta halal to kowa akwai tambayar da zai amsa wa an ilmihi fi ma amila bi sai an tambayi karatunka da Allah ya baka karatu kai aiki da karatun ko baka yi ba haka malamai da yawa anan za su rubuta su sannan wa an jismihi fi ma ablahu ya kai ka karar da kuruciyarka jikinka ya aka ya tsufa sannan kuma wa an umrihi fi ma afnahu lokacinka ya ka karar da shi duk kowa sai yau Allah wannan bayani hatta zurtumul maqadira har kuka ziyarci makabarta mun ci ai hatta adaraka kumul mautu ala tilkal hali har mutuwa ta same ku kuna shagalce fasirtun fil makabir zuwaran kuka tafi wato kabari a matsayin zuwaran masu ziyara tarji'una min ha ila manazilikum min aljannati aw an-nari karshe za ku koma masaukanku na dindindin ko wuta ko aljanna ka ruju'i za'ir ila manzilihi kamar yadda mai ziyara yake komawa gida kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabili ka zama a duniya kamar bako ne kaga bako ai tafiya zai aw abiru sabilin ko matafiyi ne ya tsaya ya huta zai ci gaba da tafiya haka ya kamata ka zama da haka idza asbahata fala tantazir almasa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah fa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa shababaka قبل حرمك وصحتك قبل مرضك وجناك قبل فقرك ومنيني وحياتك قبل موتك ko to haka rayuwar take kai kokari dukkan ci moriyar damar da ka samu ni'matani maghbunun fihi ma kasirun minan nas wani yana cewa hab hab ka dauka annaka qad malaktal arda durra cewa duk duniyar nan taka ce ka kaddara haka wadana lakal ibadu fa kana maza duk ana binka a duniya to sai me alaysa idan masiruka jawfa qabrin shin wata ran ba cikin kabari zaka fada ba wa yahsud turba haza thumma haza sana ce a zuba kasa masoyanka ne masu cewa kawo teburi zuba can can bai toshe ba kara a can kara masa kasa ta can toshe can kara dan sake zubawa a can gurin masoyanka ba suke cewa a danna ka a tura ka ana gyara shi ya ya zauna daidai tankaɗa shi gaba ɗan karkatar da shi kafarsa muna son ta zama a arewa ko da ɗan arewa ne kafarsa kansa ya zama a abin a kudu fuskarsa ta kalli gabas saboda musulmi ne bayansa yana kallon yamma haka ake so ka kwanta sannan ai maka ya azuba to malai ce hab annaka malaktal arda durra ka kaddar duk duniyar nan taka ce wadana lakal ibadu fa kana maza duk ana binka to sai me alaysa idan masiruka jawfa qabrin wa yahsud turba haza thumma haza karshe wannan ya zuba kasa wannan ya zuba kasa wani kuma yace wallahi law asha alfata min umrihi alfa da za a ce ka rayu shekara dubu min al'awami malika amrihi duk al'amarinka kai kake gudanar da shi ka mallaki komai da komai mutana'iman fiha bi kulli nafisatin kana jin daɗi da duk wani abu mai tsada mutana'iman fiha bi ni'uma asar umrihi duk abin da yake ni'ima ce ta zamani ko ta rayuwarka duk ka more mata la ya'tarihi alhammu bakin ciki ma baya zuwa balle ka san shi kwata kwata gidanku ba a yunwa ba a talauci ba a ɗauke wuta ba a ɗauke ruwa kullun a jihunka daloli ne in za ka amurka stalin pound ne in za ka ingila riyal ne in za ka tafi Saudiya, dirham ne in za ka tafi Dubai, kuma naira ce in kana Najeriya. Sai ne, su da ka kullum ajiyunka cike yake da canji. Tula a yadihi duk tsawon rayuwarka haka kake, abadan har abada, wala tajarul humumu bi balihi amma waye gari cewa bakin ciki ma ba ma ya darsuwa a jikinka ma kana zalika kulluhu fi an yafi bi mabiti awwali laylatan fi qabri duka wannan ba zai iya biyan kwana ɗaya rak a cikin kabari ba ka kwana ɗaya a kabari duk a wannan mai ya watse shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka zo da wanda ya fi kowa shan ni'ima dan wuta da an danna shi a ciki ya manta komai kamar idan aka zo da wanda ya fi kowa shan wahala dan aljanna da ya shiga sakan ɗaya ya manta duk wata wahala kuma ka kaddara haka yanzu a kawo maka duk abin da kake bukata a ce ga kaji ga zabi ga agwagi ga talatala ga farfesu ga wane ne sai da ka gama ce kaf sai aka kwantsa maka mari aka make ka aka buge ka duk sa ka ji daɗin sun maji abu ma karu yi a dun to saboda haka wannan mutum ya yi hikima wani ya ce ƙibbil kuburi tsaya a kan kabari dama annabi ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul kubur ala fa zuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah da na ce ku daina zuwa to ku je yanzu dan zai tuna muku lahira ƙibbil kuburi je ka kan kabari ka tsaya ko na kakanka ko na babanka ko na malaminka ko na sarkin garinku ko na wani shugaban kasa domin gawa babu kalar da bamu da ita a Najeriya akwai gawar shugaban kasa akwai gawar ministoci akwai ta gwamnoni akwai ta malamai akwai ta sarakuna har ma da wata ake cewa ta waliyai ce akwai dama samari ga kunan da yawa talaka ku kabarinsa baya kirguwa da na mata da na hajiya da na kowa ya taɓa mutuwa jariri ma an bi shi cikin uwarsa an ɗauko ransa tun kafin ya zo duniya an haife shi bare dan a nuna muka abin ba da wasa ake ba yace qibdil quburi wa qul ala sahatiha ka je kan kabari ka kalli farfajiya duk na kwancen nan man minkum al maghmur fi zulumatiha wane ne daga cikin ku wanda ya zama abin lullubewa a cikin duhunta wa manil mukarramu minkum wane ne daga cikin kuminkumu fi ƙa'ariha wanda ya zamo wato ya ji ni'ima a cikin ramin nan kad za ka bar amni min rawatiha wanda ya ɗanɗana zaƙin ko daɗin ko sanyin aminci a cikin wannan wato abin tsoro na kabari amma sukunu li zul uyuni fawahidun ce as-sukun motsi na mai ido ɗaya ne tak la yastabinu al-fadlu fi darajatiha daraja ba ta bayyana a cikin wato darajarta law jawabuka to in kai musu wannan tambayar da suna da damar baka amsa la akhbaruka bi alsunin da sun amsa maka da fatan baki tasiful haqa'iqa ba'du min halatiha zaka siffanta haƙiƙanin me yake gudana na daga halin kabari amma al shi wanda ya bi Allah fanazilun fi rawdati wannan yana zaune a cikin dausayi yufdi ila ma sha'a min dawhatiha yana kaiwa inda ya komo karkashin bushiyoyin aljanna wal mujrimu dagi mujrimi ko wanda ya dagawa mutaqallibun fi hufratin ya'wi ila hayatiha yana jujjuyawa a cikin rami kuma yana tattaruwa zuwa ga macijiya a cikin kabari wa aqaribun da kunamu tas'a ilaihi faruhuhu fi shiddati ta'azib min ladagatiha ransa yana cikin tsananin azaba saboda cizon da waɗannan suke masa wani yace wa ma hiya illa lailatu magana ce fa ta dare yayi thumma yawmuha kuma a ce gari ya waye wa yawmun a ce wani garin ya zo ila yawmin a ce wani kwanan ya zo wa shaharu da wata ila shahari zuwa ga wata wa ma hiya illa lailatun thumma yawmuha wa yawmin ila yawmin wa shaharun ila shahar shikenan haka ake ta kirgawa yayi wata kaza yayi kwana kaza ya mutu matsaya yuqarribuna aljadida ila albila abun hawa ne amma yana daukan ka a hankali a hankali yana kai ka zuwa ga tsufa wa yudnina ashla as-sahih ila alqabri suna kusantar da gabban mai lafiya zuwa ga kabari wa turkuna azwajal gayuri ligairi mai kishi wanda ko matarsa ba so a kalla sai a ce ya faɗi ya mutu sun yi ta kaba wata hudu da kwana goma ta samu sabon ango tana o ashe ƙara da ya mutu ni ashe wahala nake sha yanzu na samu miji wa ya qasimna ma yahwu shahihi min alwafar abinda mutum ya tara na kuɗi a raba shi wani yace lahib kaga mai wasa biduniyahu wal ayyamu tan'ahu lahin biduniyahu wal ayyamu wal ayyamu tan'ahu wal qabru gayatuhu wal lahdu masawahu yalhu walau kana yadri ma uidda lahu idan la ahzanahu ma kana alhahu aw ma janat yaduhu law kunta ta'rifuhu wailahu mimma janat kaffahu wailahu lahin mai wasa bi duniyahu da duniya ya samu duniya yayi watsi da lahira wal ayyamu tan'ahu ga kwanaki tana masa ta'aziyya kafa shirya saura kiris wal qabru gayatuhu karshe kabari zai fada wal lahadu masawahu dan ramin nan da ake shine lahadu akwai shakku akwai lahadu kankare bangon gabas a zira mutum yalhu yana wasa walau kana ya dari ma uidda lahu da ya san shirin da aka masa idan la ahzanahu ma kana alhahu abin nan da ke ɗaukar masa hankali yake shagaltar da shi da ya ɓata masa rai aw ma janayyaduhu ko abin da hannunsa ta aikata law kunta ta'rifuhu da ka sani wailahu bane bane ya tabbata a gare shi mimma janat kaffahu wailahu ibdu diyaya ka je bakin kabari ko bakin gidaje ka tsaya fa hadhihi asaruhum a ce wane ya mutu wane ne ya ci gado da ai gidan wane ne da wane ya mutu shine yanzu wane ya gada haka fa ake kai ma ana nan shi ai kai ka mutu shi ma ya gada ai da ba a tafiya da an tattare mutane guri da yawa yanzu wani da kakan kakan ku yana nan kakan ku yana nan kakan ku yana nan kakan ku yana nan baban ku yana nan kaji ana tsofaffin nan wallahi za a yi da su ne shi baba ya ki mutuwa babansa ya ki mutuwa babansa ya ki mutuwa babansa ya ki mutuwa babansa ya ki mutuwa mu kuma gashi mun taso to da ka wani ne yake matsa ya ba wani guri kaga da kakan kakan ka ya matsa ya ba kakan ka kakan ka ya matsa ya ba baban ka baban ka ya matsa ya baka kai ma ka matsa ka ba ƴaƴanka law damar da gairuka ma wasala ilaika ibdid diyar fa hadhihi atharuhum tabkil ahibbata hasaratan wa tashawuqa kam qad waqabtu biha usailu ahlaha an haliha mutarrahiman aw mushrika fa ajabani da'il hawa fi rasmiha farakta man tahawa wa azzal multaka duniya ta tafi kenan ta kare to shine ma'anan hatta zurtumul maqadir kalla sawfa ta'lamun da sannu za ku sani thumma kalla sawfa ta'lamun sannan a hirdin ku da sannu za ku sani kalla law ta'lamuna ilmal yaqin da kun sani ilimi na takankancewa لترون الجحيم كما تبت ذاكو قوت الجحيم ثم لترونها عين اليقين sannan za ku ganta da ido na sakankancewa na kuru-kuru su maltus aluna yau ma'izin an na'im sau fa ta'alamuna haza wa idun wannan narkoci wa ma'ana sau fa ta'alamuna aqibata takasurikum wa tafakhurikum idza nazala bikumul maut idan mutuwa ta sauka akan ku za ku san me ya faru وقيل العلم الأول يقو عند نزول الموت والثاني عند نزول القبر sanin farko an raba shi da Allah ya ce kalla sawfa ta'lamun lokacin mutuwa summa kalla law ta'lamuna lokacin shiga kabari sannan gani na uku kuma lokacin da za a tashi alkiyama haka kenan kowanne da akwai shi kalla law ta'lamuna ma'ana law ta'lamuna al'amra ilman yaqinan la shagalakum ma ta'lamuna an takasur wa tafakhuri da kuna da ilimi ilimi na sakankancewa to da ya ɗauke hankalinku daga barin takama da fankama da nuna isa da jiji da kai da hura hanci da kallon kafaɗa biyu jawabu lau mahazuf la tarawunna jahim za ku ga jahimu thumma la tarawunna ha aina laqin mushahadatan za ku ganta ido na ainihin tabbas li'anna al-aina sha'izatuhu thumma la tus'aluna yawma idzan 'anil na'im sannan a tambaye ku bisa ni'imar da aka yi muku malamai sun ce wannan ni'ima ce ga mammiya ko ni'ima ce keɓantacciya an yi kauli biyu wasu sun ce wannan tambaya ta shafi kafirai domin sun ci ni'imar Allah ba su biya ba wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya lullube ku da ni'ima ta fili da ta boye to sannan kuma aka yi maganganu cewa abinda ake kira da latus alluna yawma izin anin na'im an mata fassara guda goma wasu malamai suka ce al'amnu wasu sihatu zaman lafiya da kuma lafiya da Allah ya bamu to sai an tambaye mu na biyu annahu al-ma'ul baridu wai ko ruwa ka sha mai sanyi suka ce alhamdulillah to in baka faɗa ka ba sai an tambaye ka kayi bismillah an ka koshi ka ce alhamdulillah na uku annahu khabarul burri wato khubzul burri wato ko abinan gurasa ka ci ko burodi in baka gode wa Allah ba sai an tambaye ka da kuma ruwan daɗi na uku na hudu aka ce annahu malazul ma'kul wal mashrubi mafakar abinci da abin sha Allah ya baka kaci kasha to kuma abin ya samu shiga cikin ka ya zauna lafiya baka yi amai ba baka yi harasuwa ba baka yi gudawa ba baka nemi ja da yelo ba kaga ya zauna kenan shi yasa in ka shiga ban daki kai kashi ka fito me kake cewa gufranaka Allah na nemi gafararka saboda kaci kasha watakila baka biya ladanci da sha din ba na biyar annahu sihatul abdan wal asma'i wal absari wasu malamai suka ce lafiyar jiki da lafiyar wato kunne da kuma lafiyar ido idan kana gani kunnen kana ji jikinka lafiya to sai an tambaye ka wannan na malai ce al'afiya ka zauna lafiya ko kuma al-ghada'u wal asha'u abincin safe da abincin yamma inji malam hasan ko as-sihhatu wal faragu Allah ya baka lafiya ya baka lokaci to sai ya tambaye ka kullu shay'in min lazzatid dunya duk abin da ka ji dadi a duniya sai an tambaye ka sannan in'amul lahi alal khalqi bi irsali muhammadin sallallahu alaihi wasallam an fassara shi da ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare mu sai Allah ya tambaye mu na goma annahu sunuful ni'am duk wani dangogin ni'ima ya shiga ciki wannan kuma shine gaskiya yace wasahihu annahu amun fi kulli na'imin wannan ya shafi fi kulli na'imin duk wata ni'ima wa amun fi jami'il khalqi kuma ya shafi kowa da kowa musulmi ne ko kafiri فالكافر يسأل توبيخا إذا لم يشكر المنعمة ولم يوحده والمؤمن يسأل عن شكرها shi kafiri za a tambaye shi ne don a ƙasƙanta shi saboda bai gode ma wanda ya ni'iman ba kuma bai kaɗaita Allah da bauta ba shi ko mumini za a yi mata tambaya ne akan godiya ya tabbata a wani hadisi wanda an ce isnadin sa Hassan Imam al-Baihaqi rawaito shi bi sanadin qawiyyin an al-Hasan mursalan wa lahu shahidun من حديث عثمان أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني وإسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي yace salasun la as'alu abdi an shukurihinna hadisi ne kudisi abu uku Allah ba zai tambayi bawa akan godiyarsu ba wa as'aluhu amma siwa zalika baitun yukinnu dan dai an gidan da zaka kwana ba matsala amma an kana da wasu filayen da gidajen sai kai bayani me zaka yi da su وما يقيم به سلبه سلبه من الطعام وما يقيم به سلبه من الطعام da dan abincin da zaka ci bisa aka ce man asbaha aminan fi sirbihi wanda ya wayi gari lafiya a cikin kogonsa gida bai fi kogo ba dan wanda za a kwanta aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lafiyarsa wala hu qutu yawmihi yana da abin da zai ci ranar fa ka annama hizan lahu dunya bi hazafiriha kama an tara ma duniya ne da duk abin da ke cikinta ta lafiyar kalau abin da zaka ci akwai dan gidan da za kwanta mai daki biyu uku kai da matarka ɗaya da karanka da kyanwarka da abin da ka gani wa ma yuwari bihi auratahu min al-libas da dai riga kala biyu uku da zaka sa domin ka tare al'auraka ka a ganka tsirara to wannan ba matsala to amma abin da ya karu ai anan matsala take wani ya ce sai yayi gida goma gida ishirin sai yayi mata da yawa kaga in ba shi da hali ya shiga rigima sai ya yi abin sawa kala da yawa sai ya yi kaza da yawa to wannan kuma shi ake kira wadata tunda in ka cira wata kana da watan da za ka sa to a takaice wannan shi ne abin da wannan sura ta kunsa kun gade magana ce akan gamuwa da Allah kuma akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa a cikin lalle za a tambaye mu Allah ya ba mu ikon amsa duk wata tambaya da za a yi mana akwai tambaya uku a kabari akwai hudu a gaban Allah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma jinuka bauta wa Allah ni'ima ne bin manzon Allah ni'ima ne sannan musulunci ni'ima ne za a tambaye mu a kabari sannan la tuzulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu an ilmihi fima amila bihi wa an jismihi fima ablahu wa an umrihi fima afnahu waɗannan ma ni'imomi ne da kuɗi da ilimi da gangar jiki mai lafiya da kuma lokaci waɗannan din ni'ima ce za a tambaye mu Allah ba mu ikon cin wannan tambaya Allah ko ba mu iko aiwatar da rayuwar mu inda zai amfane mu duniya da lahira ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan sakamako da kyakkyawan karshe ya sa muna da rabo cikin wanda za a wa rahama a cikin wannan wata Allah ya sa da sunan mu wanda ya ce assalamu alaikum mala idan rana ta fito kuma ta faɗi to gobe wata sabuwa ce take fitowa ko ko wadda ta faɗin ce take zagayowa ita ce take zagayowa karmakalla a ɗaya ce tak ita ce take ta wannan zirga-zirga malam na farka daga barci zan yi sahur na duba agogo na karfe hudu da rabi bayan na fara cin abinci sai na haske sai na ga haske da na sake duba agogon sai na ga ashe karfe biyar ne da rabi to malam yaya matsayin azumi na to wanda ya ci abinci bisa kuskure da bisa mantuwa duk babu laifi a kansu su ci gaba da azumin su wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi ya ci gaba da azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi sannan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wanda yake jin rana ta faɗi sai ya ci ashe bata faɗi ba ko kuma ya ɗauka alfijiri bai keto ba sai da ya ce ga ashe ya keto wannan shi ake kira kuskure to da mantuwa da kuskure an ɗauke wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mastukrihu alaihi haka wani zai sa ma wuka ce ga ruwa nan sha ko in yanka ka sai ka sha azumin ka nan dan baka sha da ikon ka ba amma haka da gangan ka san kana azumi ko ka tabbatar alfijiri ya keto ka ɗauka ko kana shakka ya fito din ma ka ci to wannan ne akwai matsala zo tula eh an san dai kuɗi ɗari takwas daurewa dai za a ta yi dan kuɗin sallan nan da nazance da ciki za a dinga ɗewowa bayan Allah ku ne dai samari ku ne masu aikin matsalar ku ba ku da kuɗi ne kawai Allah ya sauke wanda yake zai iya biya wani sai biya wani a tafi ko wataran wataƙila an je so ɗaya ma ba za a sake zuwa sai wani lokaci kuma wani ma wataƙila zuwansa kenan ba zai ƙara koma gurin ba dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ɗari biyar Allah ya ji kan mahaifinsa ɗari biyar Allah ya yi mini rashin lafiya da yake damuna ya kuma bani damar ci gaba da ayyukan alheri ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya bata lafiya da wani ɗari uwa ya ce malam ni direba ne tun da na yi accident hankali na ya ɓata nake roƙo to ya ɓata ya kai ka gane ya ɓata tun da ka rubuta ya dawo kenan ko hankali ya ɓata ai ba za ka iya rubuta wannan bayanin ba sai dai wani ya rubutu ya ce yana da dan uwa da hankalin sai ba ina ga ya dawo ne watakila alqur'ani to Allah ya kara dawo da shi ya tabbatar da shi alqur'ani guda biyu Allah ji kan mahaifana ya kuma biya mun bukatuna na alheri alqur'ani guda goma sha tara Allah ya biya mini bukatuna nan kuma qur'ani ne guda ɗari daga wani dan uwa Allah ya biya naira ɗari daga wani dan uwa Allah ya sa a biya shi bashin da yake bi shi ma Allah ba shi ikon biyan bashin da ake bin sa alkur'ani izu 60 guda hudu izu 20 guda takwas izu goma guda goma daga wani dan uwa Allah ya biya masa bukatunsa na alheri ga kuɗi dubu biyar daga alhaji baffa wali a sa asusun wali a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi akwai wata 'yar uwa da take fama da cutar jinnu take roƙon Allah ya biya mata bukatunta na alheri muna roƙo muna tawassali muna kamun kafa ga Allah subhanahu wataala Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya raba mu da duk abin da muke tsoro Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya tabbatar mana da aqidan mu da tauhidin mu akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa mu yi kyakkyawar rayuwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك